wannan manhajin ko shi ne za mu dinga ɗaukan al'amsila misalai mu fassara mu bayani a kai da kuma ka'ida ko kawai sauran bayanin da ya yi ƙarƙashin bahasi albahas to wannan za mu yi shi ne kawai a haka ba tare da mun karanta nassin bahasin ba daki da ke bayan daya wanda kuma wannan shi ne salon karantar da wannan littafi a cikin da ake karantar da shi al-mujarrad wal mazid wannan babi ko fasali na farko da ya kawo kamar yadda na bayyana a baya mabahasi da min mabahisi sarfi ilimi ne na sarfi ya shigo da shi nan haka ce al-mujarrad kalimar da dukkan haruffan dukkan haruffanta nata ne ba kari a ciki aka ce almazir kuma kalmar da aka duba wani harafi daga cikin hurufu ziyada guda goma aka kara masa harafi ɗaya aka kara ko ko uku shi ne ake ce mishi almazir na farko ya ce abuwabul mujarrad babi daban-daban guda shida ko bakwai na mujarradi ma'ana duk kalmar da ta zo duk harufan wannan kalma din mallakar wannan kalma ne wanda idan aka cire ɗaya daga cikin waɗannan harufa ma'anar wannan kalmar za ta rushe ma'anar za ta rushe zama to wannan kalma ba ta da ma'ana amma idan almazid ne aka cire wani harafi daga cikin waɗannan harufa aka cire wannan harafin da aka ƙara to ba asalin ma'anar kalmar ne za ta rushe ba abin da zai rushe shi ne shi ne ma'anar da yake abin da suke kiran shi sawani ko idafi wannan shi ne za a rasa shi al'amsila misalai misalai da farko ya ce nasara yansuru na biyu ya ce zaraba ya daribu na uku ya ce fataha ya sahu na hudu ya ce fariha ya fahu na biyar ya ce karo ma ya kurumu na shida ya ce hasiba ya hasibu na bakwai ya ce tsam'ana yi tsam'in waɗannan misalai fassarar suwa biyu ne nasara yansuru zaraba ya daribu fataha ya sahu fariha ya fahu karuma ya kuma idan aka ce karuma wato karim alkarim shine wanda yakan iya hana kansa saboda kyauta ya bayar da abin da shi yake da bukata shi ake cewa karumar rajulu ma'ana ya zamanto mai karamci kenan yana layi ne na kyauta saboda kyauta ɗin kala-kala ne akwai kyauta wanda ake kira shi saka saka akwai kyauta wanda ake kiran shekara idan aka ce saka aka ce saka yana muqabili ne da bakhil ko bukul bukul yake muqabili da shi sannan aka ce karam kuma yana shi kuma karam yana muqabili ne da lu'uli ma'ana idan aka ce wannan bakhil ne murwaci ne shine zai hana zai hana zai yi wa kansa ya hana wani shi ne bakhil zai iya yi wa kansa komai duk abin da yake so amma zai hana wani shi ne bakhil shi kuma idan aka ce safi zai yi wa kansa ya yi wa wani idan aka ce a karim kuma zai hana kansa ya yi wa wani in aka ce da'im zai hana kansa zai hana wani wannan shi ne a wannan babi shi ne hausawa a takaice sai su ce aka ce alkarimu sai a ce babba saboda babban mutum abin da ya gada shi ne ya biya bukatun na ƙasa da shi shi ya haƙura to saboda haka fassara alkarim da babba wato direct translation ne ba asalin din ba babba ba ne haka shi alkarim shi ne mutumin da saboda kyauta zai hana kansa yi wa wasu kamar da wannan shi ne ɗabi'a da hali na yawancin manya su wanda ya ci girma haka ne misali da yaranka za ka ma abu ko daga kana kan abu amma ga yara a kusa da shi sai kai ka hakura ka ba su ka zama karimu kenan ni anan ka ci girma sai ka hana kanka ka bayar amma karim din asalin tsadararci ba girma bane ba kamar irin su kabir bane a ce kabir haza rasulun kabir wannan mutum ne babba mai girma ba irin wannan bane karim shi girma saboda saboda ka ci girma ka hana kanka ka bayar shi ne bajin sa karuma ya furume sannan kuma nan da yace hasiba ya hasibu hasiba shine na dawa ko kuma zato na da'awa ko kuma na zato sam'ana sam'ana kuma na nutsuwa sam'anar rajuli ko sam'ana kalbin rajuli zuciyan wani ya samu nutsuwa mudari'insa shine yusam'inu yusam'inu ana abin da yake so ka karanta shine a larabci in za ka yi furucin kalima in wannan kalima din fi'ili ne to dole ne ya kasance yana da pronunciation ma'ana yadda ake faɗan kalimar ɗaya daga cikin waɗannan salo guda shidan nan na farko ko kuma da ƙarin wannan na bakwai ɗin shidan nan na farko su ne a sulafi idan kalmar tana da haruffa guda uku to dole ne za ka kurce shi in ba kamar nasara ya suru ma'ana mabin ya kasance ainihin shi din harafin shi na biyu ko harafin shi na tsakiya ka ba shi fata ka ce nasara ala wasu fa'ala sannan kuma mudari'in harafin da ka bashi fata a mabin sai ka bashi damma a mudari ka ce yansuru ba za ka ce yansaru ba ba za ka ce yansiru ba harafin da ka bashi fata sai ka bashi damma wannan da farko irin su dakala ya dukudu ba za ka ce dakala ya dukidu ko dakala ya dukalu ba sai da ka ce ya dukudu ko nafaka yanfuku ba za ka ce nafaka yanfiku ko nafaka yanfaku ba irin wannan wannan salo na farko ko kuma lafazi na farko kenan na biyu kuma daraba ya duribu harafi na biyu shine harafi na tsakiya ka bashi fataha daraba wannan harafin da ka bashi fataha kuma a mudari sai ka bashi kasara yadribu anan kuma ba za ka ce yadda rabu ba ba za ka ce yadda rubu ba sai dai ka ce yadda ribu haka duk wani fi'ilin da ya zo a wannan babi shi ba za ka yi furucinsa a mazu da fataha a muzari kuma da kasara sannan kuma sai fataha ya fatahu fataha ya sau shi kuma a harafinsa na biyu ko harafi na tsakiya a mazi za ka ba shi fataha wannan harafin har yanzu za ka zo ka ba shi fataha a muzari sai ka ce fataha yaftahu ba za ka ce yaftihu ba ba za ka ce yaftihu ba irin su manaha yamnahu irin su manaha yamnahu irin wannan wannan babin ta kenan manaha yamnahu to shi kuma waɗannan guda uku nan duk sun hadu a mabi a mudari ne suka bambanta ba ka ga za ka ce nasara daraba fataha duk lafazin da ya wasu duka guda uku kowanne fataha ne suka jeru nasara daraba fata sai a mudari'i ne suka bambanta a mudari'i harafin da ka bashi fataha na farko sai ka bashi damma sai ka ce nasara yansuru sannan harafin da ka bashi fataha na biyu a mudari'i sai ka bashi kasara sai ka ce daraba ya garibu harafin da ka bashi fataha misali na uku a mudari'i sitin ne ka bashi fataha sai ka ce fataha sai ka ce fataha yaftahu fataha yaftahu to waɗannan su ukun nan tafiyar su ɗaya ne mazun su ɗaya ne mudari shi ne yake bambanta idan ka ce fariha yafrahu fariha yafrahu to shi kuma harafi na biyu ko na tsakiya a mazu yana da kasara fariha to wannan harafin to za ka ba shi fataha ne kawai baya karban damma baya karban kasara sai ka ce fariha ya farahu fariha ya farahu haka za ka ce mishi sannan kuma na uku na biyar shine harafin da yake da biyu harafi na tsakiya yana da damma karuma shi kuma wannan duk inda ka ga amadi harafi na tsakiya yana da damma to dole ne a mudari ma ya zamanto damma zai zama to karuma ya kumu karuma ya kumu kamar da za ta ce za kuma ya kumu ko jamula ya jumulu da duk fi'ilin da ya zo a wannan babi sai fi'ili na shida babi na shida hasiba ya hasibu wannan babi kamar babi na fudu yake bambanci babi na fudu duk inda ka gan shi yana mudari'in shi yana zuwa da fataha ne fariha ya amma shi wannan babi na shida din hasiba ya hasibu hasiba ya hasibu wannan babi kuma zai iya zuwa da kasara yadda ya kawo ana hasiba ya hasibu zai iya zuwa da kuma fata ko ka ce hasiba ya hasibu ko ka ce hasiba ya hasibu su wannan babi din gaba ɗayan su ba su da yawa fi'ilai ba su wuce su takwas ko tara ba gaba ɗaya a larabcin ma wanda za su iya zuwa da kasara a mudari ko da fata ka ce hasiba ya hasibu ko ka ce hasiba ya hasabu wannan shi ne yasa a qur'ani ake masa kira'a kala biyu zaka karanta a ya hasibu insanu a ya hasibu insanu kamar yadda kisa'i da a kisa'i da kuma nafi da abu amr da ibnu kasir su da suke karantawa a ko'ina a cikin Kur'ani kamar yadda al'imam shafi'i a kimsu da amani ke cewa wa ya hasabu kasuru fihi mustaqbalan ko mustaqbilan sama ridahu yasa yace wa lam yalzam qiyasan muwassala bai lazamci bai zamo dole ne a nan a bi shi qiyasin ba ba dole ne a bi qiyasin qiyasin hasiba shine ya hasabu saboda shi din wani juz'i ne wani ba'adi ne na babin fariha tunda babin fariha yana zuwa da fata za ka ce ya farahu ne to shi ma wannan kiyasin sa kiyasin sa shine kace hasiba ya hasabu to sai ya bar kiyasin ake cewa hasiba ya hasibu shi yasa yace walam yalzam kiyasan ba dole bane a nan kai lazanci ko kaji kiyasi saboda haka ne nafi da Abu Amr da Ibn Kathir da kitai a ko'ina a Qur'ani suka karanta ya hasibu in dai fil mudari a mudari'in sa ne suka karanta shi da kasara shi kuma babi na bakwai din babi ne na ruba'i in kace fam'ana ala wazi fa'alala wanda shi ne wazani guda ɗaya wanda mujarradin mudari yake kasancewa abin nan mujarradin ruba'i yake kasancewa mudari'in sa kuma zai kasance koyaushe da wannan wazani yufa'alin fa'ali shine yutaminu kenan wannan babi ne guda daya na mujarradin mujarradin rubai mujarradin rubai zaka ce sam'ana kamar zaka ce qahqara ko ka ce dahraja da makamancin wannan a mudari kuma harfin mudari din zaka bashi damma harafi na kafin karshe kuma sai ka bashi kasara ka ce sam'ana yutaminu yutaminu kamar zaka ce dahraja mudahrij wannan babi mun karanta shi da tafsiri da bayani dalla dalla kiyasin sa da rashin kiyasin sa gabaɗin filla filla a karatun da muka yi a safin wadi ba mu bukatar mu zo mu ƙara bayani a kansa alƙa'ida الفائل المجرد استثنان ثلاثي ورباعي فالثلاثي له مع مضارعه ست أبواب سياق yace fili mujarrabi shine filin da dukkan harufan sa na asali ne ba za'ida a ciki yace ismali kashi biyu ne sulasiyun wa ruba'iyun akwai sulasi wanda yake da harufa guda uku su ne masu babi guda shidan nan wa ruba'iyun akwai ruba'i shine mai babi guda daya in ka hada bakwai fa sulasiyun lahu ma mudarihi sittu abu sittatu abwab shi sulasi tare da mudari'insa yana da babi daban-daban guda shida siya waɗannan babi ɗin su shida su ne babi na nasara yansuru da daraba ya gaibu da fataha ya kahu da fariha ya kahu da karuma ya kumu da hasiba ya hasibu wannan babin waɗannan fi'ilai ɗin waɗanda aka kawo a nan su aka mayar da su tamkar ummul babi da su ne ake buga misali saboda sun fi shahara idan aka ce ma babu nasara yansuru abin da ake nufi duk fi'ilin da amadi zaka bashi fataha ayyudin zaka bashi fataha amzari zaka bashi damma shine za su ma min babu min babu nasara misali kana karanta ko muktaru siha ko za karanta asiha din kansa ko alqamusul muhit in kana dubawa to za su ce ma in suka kawo fi'ili ko suka ma bayaninsa da ma'anansa sai su ce wa huwa min babi na fara a nan abinda za ka za ka yi furucin wannan fi'ili yadda za ka yi furucin nasara kenan sannan kuma mun yi bayani wannan dalla dalla cikin asar wabi yana da muhimmancin gaske saboda furucin kalima din shine zai baka ma'ana furucin sa shi zai baka ma'ana ba wai kalman ne zai baka ma'ana fadan sa shine zai baka ma'ana kamar yadda kalmomin turanci ma haka suke tafiya ba wai sifelin sa da waye ba a fadan sa shine zai baka ma'ana din saboda haka wannan yana da muhimmanci duk kalmar da baka san furucin sa ba ka duba dictionary irin su mutaru siha ko asiha din kansa ko alqamus muhayyib lisan al-arab su mu'jam al-maqais mu'jam al-maqais duga ire iren wannan sai su tsawo ma suke idza kana min babi kaza fa ma'anahu kaza wani ko in kana min babi kaza fa ma'anahu kaza duk za su ma bayani dalla dalla to shine ummul babi na farko shine nasara sai ce babu nasara na biyu kuma yace babu daraba na uku zai ce babu fata na uku na kudu zai ce babu fariha na biyar ta ce babu karuma na shida zai ce babu hasiba wanda su aka mayar ummul bab da su ake buga misali amma rubaiyul mujarrad falahu wazn wahid yace rubai mujarrad yana da wazni guda ɗaya ne kawai wa huwa an yakuna mudari'uhu madmuma harfin mudari'a mudari'in ya kasance yana da حرف المضارع من دم مكسورة ما قبل الآخر حرفي كاتن قرشن في قسم شيئنا دا كسرة حرفينا كاتن قرشن يدهرج يطمئن حرف المضارع ينا دا دم حرفي كاتن قرشن كما ينا دا كسرة نجو يتي مزيد الثلاثي ثلاثي وان دا اكي قارا نشي وسهر الصف ثلاثي إذا أتقال مسهرة لا يكون فوقك حين أتشير المزيد الأمثلة مثالين أحسن الطالب عمله لأيدي يا كوسة أي كوسة كرمتي أكر أكرمتي الشعوب نابغيها الشعوب مثلا كسا كرمت الشعوب مثلا كسا سنجرم ما sun girmama na biha fitattu daga ciki fitattunsu ko a kowane irin fage ma'ana sun yi shi kyauta fitattunsu a kowane fage misali za su idan mutum ya yi fice a bangare kaza gwamnati ko jama'a za su bai kyauta iri kaza kyauta na fice na fice a wani fanni ko a wani sana'a to shi a kuma jam'i ne na sha'a shine jama'an da suke rayuwa a area ko yanki guda shi ake ce mishi sha'ab jam'in ta shigo nabi kuma shine fitacce a ko a fitacce a wani a wani harka ko a wani sana'a anan nabi riha jam'i ne sai ya cire nu asalin sa nabi rina ha sai aka cire nu mutum saboda izafa wanda suka kasance fitattu suna shu'ufu jama'an kasa suna ba su karanci kyauta na girmamawa hasaba sayyidul khadima shugaba ya yayi muhasaba ya ya yayi wa khadimin sa hisabi ko ya gwada ya gwada khadimin sa ya san gaskiya ne ko ba mai gaskiya bane ista'lama na in saraf in sarafna ila amalina mun tafi ayyukanmu اشتمل الكتاب على فوائد لتاتي ينا دوكي دا وسو فائدودي لتاتي ينا دوكي دا وسو فائدودي اصفر وجه وجه المذنب فسكن من ليفي يا كوتي تبا تبار الطلبة في العدو ɗalibai sun abin nan sun abin nan sun abin nan guje-guje aka ce tabara daga mubara ne shine a hada wannan da wannan constitution kenan constitution a hada wannan da wannan a ga waye sun iya abu kaza shine mubara to anan aka dauka tabaran talabatu talibai sun sun constitution fil abi wajen gudu wane ne ya ci gudu sannan kuma taqaddama fannin tsairan wato fanni na tukin jirgin sama wato ya ci gaba ya ci gaba waɗannan filai gaba ɗayan su sulafi ne a misali na farkon na aka ƙara harufa da ɗaya a misali na biyu aka ƙara harufa biyu a misali na uku kuma aka ƙara harufa guda uku uku ista'laman nasu bil khabar mutane sun nemi sanin labari eh laulal inab inabi yayi zaki daga halali ijila ijila wazzal hisan ijila wazzal hisan doki yayi gudu yayi sauri ikhdar zar'u tsuro ya zama kore shar yayi kore sha to anan asalin kalima a misalai uku nan na farko hasuna karuma hasiba waɗannan su ne ko hasaba su ne kaga harufan su guda uku uku ne a misali na farko aka ƙara harafi ɗaya hamza aka ce ahsana a misali na biyu aka ƙara harafi ɗaya shine maimaita ra da muna da ra guda ɗaya muna cewa karuma sai muka maimaita raɗin ya zamanto biyu da shadda muka ce karrama karrama ya zamanto mun ƙara wani ra daban kenan sannan kuma a nan muka ƙara hali maimakon hasaba sai aka ce ha saba aka ƙara alif da waɗannan ƙarin sai haruffan suka zamanto furfudu maimakon uku uku sannan in saraf na asalinsa sarafa sarafa mai harufa guda uku aka ƙara hamza da nunu a farko aka ce in sarafa sannan ijtamala asalinsa asalinsa shamula shamula shi ne harufa guda uku sai aka tsara hamza da ta'u aka ce ishta ishtamala sannan kuma isfarra asalinsa safira safira mai harufa guda uku aka tsara hamza a farko sai aka maimaita wata ra aka ce isfarra aka mai da ra'in guda biyu sai ya zama harufa guda biyar biyar tabara tabara kuma asalinsa tabara asalinsa shi ne bara bara sai aka ƙara ta a farko aka ƙara ali bayan baɗin sai zama tabara harfa guda biyu aka ƙara sannan taqaddama taqaddama asalinsa shi ne kadima kadima ko kaduma babu ne daban-daban sannan sai aka ƙara ta a farko sai aka maimaita daldin daldin guda ɗaya sai aka sa da aka maimaita shi aka mai da shi biyu kaga kenan kowanne cikin waɗannan misalai an ƙara harufa guda biyu ne biyu ne na farko asalin sa sarrafa aka ƙara hamza da nunu na biyu asalin sa shamula aka ƙara hamza da ta'un na uku asalin sa safira aka ƙara hamza da wani ra'un na hudu asalin sa bara aka ƙara ta'un da alif bayan bawu sannan na biyar a asalin sa kadima ko kaduma a bisa babin da aka dauko sai aka kara ta'un kuma aka maimaita dallu suka zamanto harufa biyar biyar maimakon uku uku na asali sannan ista'alama asalin sa alima sai aka kara hamza da sinu da ta'un suka zamo shida ihlaula asalin sa ihlaula asalin sa shine hala hala sai aka kara hamzan nan na farko eh eh aka zo aka tsara wawun da lamun wawun da kuma lamun na biyu din lamun ta biyu sai aka ƙara su biyu duka haɗe shike na asalin sa hala sai zaman to eh laula hamza na farkon da wawun da lamun ta biyu din to sai aka ƙara suka zaman to guda shida sannan ikhdar zar'u asalin sa khadira khadira harfa guda uku sai aka ƙara hamza a farko sai aka ƙara ali bayan dot bayan dot sai aka maimaita ra'utun da sa mata shadda sai zaman to ikhdara an ƙara wa uku uku kenan sai suka zaman to harufa guda harufa guda shida kenan a waɗannan misalai abin da yake so ya nuna maka shine a misali na uku muna da wazani wazani guda uku uku na farko ma'ana idan kana so ka mayar da sulasi ya zamanto ruba'i to ta hanyar waɗannan wazannuka guda uku ne wazani na farko wazani na af'ala kamar ahsana wazani na biyu wazani na fa'ala kamar karrama wazani na uku wazani na fa'ala kamar hasaba waɗannan su ne auzanu sulasi guda uku su kuma waɗannan guda biyar ɗin nan in kana so ka mayar da sulasi ya zamanto kumasi ne harufa guda biyar biyar ku ta waɗannan wazunnuka guda biyar wazani na farko in fa'ala kamar in sarafa in fa'ala wazani na biyu ifta'ala ifta'ala ifta'ala kamar ishtamala wazani na uku if'alla kaman isfarra wazani na hudu tafa'ala kaman tabara asalin sa tabaraya sai aka ce tabara wazani na biyar shine tafa'ala shine kamar taqaddama wadannan wazannuka guda biyar da su ne zaka mai da sudati ya zamanto kuma sai sudati shi kuma wazani na farko istaf'ala kamar ista'lama sannan if'aula if'aula kamar ihlaula if'au if'aulala ka if'aulala kamar ihlaula asalin sa ihlaulaya ihlaulaya sai aka mayar da aka cire fatan aka mayar da ya'u din ta zamanto alif i aka yi mishi ilali kenan ya zamanto ihlaula asalin sa ihlaulaya wazanin sa if'aulala if'aulala sai kuma if'ala wazanin sa if'ala misali sa shine ikhdarra to wadannan wazannuka guda hudu to su ne wazunnukan da zaka mai da sulasi ya zamanto sulasi idan ka kirga waɗannan wazunnuka gaba ɗaya za ka ga kana da uku da farko kana da biyar a na biyu kana da hudu a daga ƙarshe idan ka haɗa kana da wazani guda goma sha biyu kenan waɗannan wazannuka guda goma sha biyu to ba za ka mayar da sulasi mazidi ba to sai ka yi amfani da waɗannan wazannuka guda goma sha biyu guda goma sha biyu uku na sudasi biyar na kumasi hudu kuma na sudasi idan ka ga sulasi ya zamanto ruba'i ba ta hanyar waɗannan wuzulluka ba shas ne la yuqasu alayhi ba a masa qiyas ko da za ka gani a wasu manya-manyan littattafai na zuba waɗannan su ne auzani goma sha biyu waɗanda da su ne ake mayar da sulasi ya zamanto abin nan mazidi mujarradi sulasi ya zamanto mazidi sannan za mu yi karatu akan waɗannan auzani ɗin gaba ɗaya muka zo karatu farko saboda waɗannan wazunnuka ba haka kurun ba ne za ka yi wannan wazanin ka buga misali wannan shi ne babban abin da ya kamata mu sani tun gabanin mu da hadisa saboda in kace wazani na af'ala yana da ma'anoni da yawa wazani na af'ala yana da ma'anoni wazani na fa'ala yana da ma'anoni wazani na fa'ala yana da ma'anoni a lokacin da kake bukatan wata ma'ana daga cikin waɗannan ma'anoni shine zaka dauko wannan wazanin kai amfani da shi shine laraba suke cewa wai ba ma rage ko mu ƙara ba ma daɗawa ko mu rage sai da wata abin da wani abu da muke bukata na ma'ana ma'ana balarabe haka kurun ba zai ƙara adadin harufa a kalma ko ya rage adadin harsu a kalma haka kurun ba sai da wata ma'ana da yake nufi ya cimma buri ta hanyar ragewan ko kuma ta hanyar kare kamar yadda za mu zo mu karanta wannan insha Allah a darsukan mu sarfu ba a wannan littafin ba alqaida mazidu sulasi anwa'un salasa mazidi na sulasi nau'i ne guda uku na farko mazidun bi harfin mazidi wanda ya mazidi da harafi guda daya ya zama mazidi da kara mishi harafi daya huwa alhamzatu aw at-tad'if aw al-alif wannan karin shine ko ka kara hamza shine ala wazni af'ala ko ka maimaita ainin din shi shi ake cewa tad'if haka ce tad'ifi ka sawa harafi shadda harafi idan bai da shadda ka sa masa shadda to ya zama harafi guda biyu duk inda kaga shadda to shaddan nan wani harafi ne shaddan wani harafi ne shi ne ake cewa tabi'i in ka ce karuma ra ɗaya ne in ka ce karrama ra ɗin sun zamo biyu shi yake nufi da tabi'i awul alif ko kuma ka ƙara alif bayan faɗinsa kamar katala ka ce katala kamar daraba ka ce daraba kamar wannan mazidun bi harfaini sai mai ƙarin harufa guda biyu kuma alhamzatu wa nunu wannan harufa ko a ƙara hamza da nunu a wazanin in fa'ala aw alhamzatu wa ta ko a ƙara hamza da ta a wazanin if ta'ala aw alhamzatu wa tad'ifu ko a ƙara hamza da kuma maimaita wani harafi a wazanin if alla aw ta'u wal alif ko a ƙara ta'un da alif a wazanin tafa'ala aw ta'u wa tad'ifu ko kuma a ƙara ta'un da maimaita wani harafi a wazanin tafa'ala sai na uku yace mazidun bi salatati ahruf wanda aka kara harufa guda uku hiyal hamzatu was sin wa ta sune ko ka kara hamza da sin da ta a wazanin istaf'ala kenan aw al hamzatu wal wawu wa tad'if ko ka kara hamza da kuma wawu da maimaita wani harafi da maimaita wani harafi wannan a wazanin a wazanin if aulala ken a wazanin if aulala if aulala ka kara hamza ka kara wawu da kuma ka maimaita lamun din halalan sannan awil hamzatu wal wawu za'idatul mudha'afa hamzatu wal wawu za'idatul mudha'afa ko kuma a kara hamza da kuma wawu za'ida wanda aka sa masa shadda wawun ne mai shadda misali ijilawaza waza ijilawaza ijilawaza ijilawazan nan wawun din nan mai shadda durudin ta gaba ɗaya ƙarawa ake asalin sa jimun da lamun da zalmun ne kaga an ƙara hamza a farko sai aka zo aka ƙara wawun guda biyu wawun guda biyu shine wawun da shadda aka ƙara kenan a wazanin sa if ya wazanin sa if a wazanin sa shine if awwala if awwala if awwala wannan wawu din wato gaba ɗaya da shi da shaddansa gaba ɗaya ƙara su aka yi sai kuma awul hamzatu wal alif wa tad'ifu ko kuma ka ƙara hamza da alif kuma ka maimaita wani harafi a wazanin if'ala ka ƙara hamza a farko ka ƙara alif bayan ba sannan kuma ka zo ka maimaita wani harafi shi ne ra'u to waɗannan su ne hanyoyin ƙara harfa a sulafi na farko ka ƙara harafi ɗaya na biyu ka ƙara harfa biyu na uku kuma sai ka ƙara harfa guda uku na uku shi ne mazidin ruba'i ruba'i kamar yadda shi mazidi ruba'i mujarrabi wanda yake da harufa guda hudu kamar yadda shi mazidi mai harufa guda biyar ko mai harufa guda shida al'amsila misalai taba'asar alwaraq abin nan abin nan alwaraq fallen takarda ya fallu ba'asara din shine falluwa falluwar abu shine fita kamar wannan kadin da haka haka nan a rike a rike in ka buɗe ya zama abu abu shine wanda ya zo a cikin Qur'ani wai da kuburu bu'sirat wai da kuburu bu'sirat idan aka juye aka juye kabar ma'ana abin da yake cikin kabarin aka juye shi ya zama kowa yana ganin sa shine al-Imam Bukhari a littafin sa mutabaka yake cewa wannan ishara ne zuwa samun irin su foto irin su bidiyo da makamancin wannan wanda za ka ga mutum yana kabari amma kuma za ka gani ga hotonsa kana kallon sa ko ga shi yana yawo ko yana wa'azi yana waye yana kan mutum shi ne ya fassara da haka da saboda wani zal kuburu kutirat waɗannan abubuwan da suka zo da iza iza iza din nan ba duka bane sai ranar tashin alkiyama za su wakana kamar da malaman tafsiri suka tabbatar da haka wasu din yana daga cikin alamomin tashin alkiyama ne za su wakana gabanin tashin alkiyaman a aikace ya kasance to kaman wannan ne to shine taba'a sara taba'a sara kenan taba'a saran waraku ba a sara ne ka kara masa ka sannan tadahawara tadahawara fi'rul qutun tamanin auduga kudin auduga ya ja da baya ja da baya ya ja da baya ma'ana ya faɗi kenan za ka ce ishi ma'allar ummalu fi talabin riski sannan ma'aikata sun fito jeri-jeri sun yi jerin gwano wajen neman arziki shi ne ishi ma'alla asalin da sham'ala ne sai isha'ara isha'arra isha'arra al-harisu min al-bardi mai gadi yana yana yana karkarwa saboda sanyi daga tashara kenan ta iya ranjama talamizu fi fina'il madrasati almajirai sun taru makil a balballan makaranta sai iqran qa'al muzdahimuna iqran qa'al muzdahimuna wadanda suka taru sun rarrau sun rarrau sun tarwatse wadanda suka taru to wadannan misalai da muka fassara taba'sara da tadahwara taba'sara da tadahwara na farko an kara masa ta'u na biyu ma an kara masa ta'u amma na farko din ruba'i ne na asali ruba'i ne na asali na biyu kuma mulhaq ne na rubai da hawara din asalin da hawara din da hara ne aka tsara masa wawa ya zama mulhaqi mulhaqi na rubai shi mulhaqi rubai yana zuwa da hukuncin rubai din shi yasa ake mishi ziyada irin ziyadar rubai mun yi bayani ne bayani ne fa'i a cikin asfal wadi idan ba ku manta ba wajen wannan bambancin asalin kalmar da kuma wanda aka yi ilhafin ta bambance misali bambancin su shine yanzu kaga ba a tsara asali ne harfansa guda hudu ba'un da ainun da sa'un da ra'un duk mallakansa ne mallakansa ne ciki da bai shi kuma da hawara da hawara din wawun din nan kara shi ake asalinsa da hara ne asalinsa da hara ne to sai aka ɗauki hukuncin ba a sara ɗin sai aka bawa da hawara yadda aka ƙara masa ta a farko shi ma da hawara aka ƙara masa ta a farko idan ka zo kana misali ka ka hada misalinsa da ba a sara to shi mujarrabi ne ka ɗauke shi a hukuncin mujarrabi ne wannan waudin ba ka masa ganin za'ida kana masa kallon asali ne saboda ya ci albarkacin hada shi da ba a sara da kai wannan albarkacin ya ci amma idan aka zo asalin tasarrufa za su zo su rabu kowa ya koma wurinsa kowa ya koma wurinsa kamar yadda aka sani ne yanzu ko safin sallah ko aikin hajji ko waye yakan iya haɗa jama'a mutane daban-daban a wuri guda a lokacin da wannan abin ya kare kowa ya koma kamar wannan ne wannan sirrin ba za ka same shi da yawa daga cikin littattafan sarfu ba misalin da zan ba ku a nan shine yanzu ba ka ce ba a sarata ba a sara ba da ba tsara ba ka ce dahawara ka dahawara ba sun hadu a nan aiki to duk wani za'idan da za ka yi bayan wannan to za su zo su tafi kowa ya kama gabansa kowa ya kama gabansa na yi bayani sosai a hashiyan asar liwabi jizi na farko mai dan tsawo akan wannan batu din inda suke haduwa da suke rabuwa a nan dai abin da ake so ka gane shi ba a tsara ruba'i ne dahawara ruba'i ne ka tsaya a nan sannan aka zo aka ƙara ta'un a farko ba a tsara aka ce ta ba a tsara dahawara aka ce ta dahawara shi ne abin da ake so a nan a sani sannan kuma in ka ce ishma'ala sham'ala ne harufa guda huɗu sham'ala ko mu dawo ihran jama ka ɗauki ihran jama harjama harjama ne harjama harufansa guda huɗu sai aka ƙara hamza a farko aka ƙara nunun nunu kuma aka ce ihran jama hamzan da nunu za'ida ne haka nan ifran qa'a farqa'a ne asalin sa farqa'a aka ce ifran qa'a aka tsara hamza da nunu kan asalin sa farqa harfa ne harfa guda hudu ne sai suka zaman to ne suka zaman to su dasi kenan suka zaman to su dasi abin da anan yake nufi shine shi ruba'i dama ko ya zamo kumasi ko ya zamanto su dafi ruba'i ya zamanto yana da harufa guda biyar biyar in ka kada harufa ɗaya ya zamanto yana da harufa guda shida shida idan ka kada harufa guda biyu to ana ƙara masa harufa ɗaya da wazani guda ɗayan nan shine tafa'alala fa'alala ya zamo tafa'alala ana ƙara masa harufa guda biyu da wannan wazani abin da wannan if'allala if'allala shamlala kake ishma'alla if'allala kenan kasara kake if'arra if'allala kenan shi ma ka hada to da wannan wazanin shi kuma ana mayar da shi ne harufa guda shida shida da wazanin if'allala if'allala kaman ik'ansasa ik'ansasa kamar ihran jama kamar ifranka da aka kawo misali su anan القاعدة mazidin ruba'i nau'an mazidi na ruba'i ruba'i a ƙara masa wani harfa wato yana kasancewa nau'i biyu ne na farko mazidin bi harfin huwa ta'u fi awwalihi a ƙara harafi shine ta'u na farkon sa na biyu mazidin bi harfaini ƙara harfa guda biyu kuma alhamzatu wan nunu wadannan harfa guda biyu sune hamza da nunu hamza da nunu a ƙara hamza da nunu shine a bisa wazanin if an lala kenan kamar ihran jama da ifran ka'a aw da hamzatu wa tadif ko kuma ƙara hamza a maimaita wani harafi misali sham'ala a ce ishma'ala lamun din nan a guda ɗaya an maimaita shi sannan a ƙara hamza a farko kash'ara ra'un din nan guda ɗaya na ƙarshe a maimaita shi a ƙara hamza da farko ya zama iksha'arra ya ta'arra ta waɗannan hanyoyi da yake kasancewa ya zamanto ruba'i ba'adu ba'adu khasa'is al-fi'l thulathi wasu ba'adin khasa'isi na fi'ili wanda yake thulathi ma'ana abubuwan da fi'ili thulathi yake kebantuwa da su shine khasa'isin sa kenan al-amthila من مثالين قضاء يقضي مضى يمضي دعا يدعو بنى يدعو كي سار يسير باع يبيع جار يجور صاع يسوء سي مدى سي مدى سي مدى يمد شق يشق عفى يعف خف يخف sai wa'ada ya idu wahida wajada ya jidu sai wasafa ya fi a nan fi'ili sulafi ne wanda yake mu'atal wanda yake dauke da furufu illa ya gaya maka kowanne babin da yake misali na farko kaza ya kabi maza yamdi da'a yadu da na yadu kaza da maza fi'ili ne wanda yake sulafi na fi sulafi kamar da muka karanta a sarfi wadi ma'ana nafisul ya'i harafin sa na karshen nan ya ne kuma harfin illa ne ya to irin wannan fi'ili in nafisi ya zama to ya'i ne yana zuwa min babi daraba ya garibu ne misali asalin qada qadaya kamar yadda zaka ce daraba asalin yaqdi yaqdiyu kamar yadda kake cewa yaqribu asalin mada madaya asalin yambi yambiyu shine ilali ya shiga sai ya zama qada mada yaqdi yambi ilali ne ya shigo ciki sannan in ya zama to wawi ne kaman da'a yad'u nafisi ne wanda yake ya'i wawi kai ko dana yadunu to shi kuma yana zuwa min babi na ne yake zuwa misali asalin da'a da'awa kamar yadda kake nasara asalin yad'u yad'u kamar yadda kake cewa yansuru asalin dana danawa danawa kamar yadda aka ce nasara asalin yadnu kuma yadnu yadnu kamar yadda aka ce yansuru sai ilali ya shiga ciki sai aka yi zamanto dana ya zamanto da na ya zamanto da a ya zamo yad'u ya zamanto yad'u yana babu ne na nasara sai kuma sara ya siru da ba'a ya bi'u shi kuma fi'ili ne ajwa fi ya'i aka ce ajwa fi fi'ilin da tsakiyar sa harfin illa shi ne ajwa fi in aka ce ya'i idan wannan harfin illa din ya kasance ya ne misali sara asalin sa sayara sayara sannan kuma ba a asalinsa baya'a baya'a kowannen su ya zo a dawar da ne zaraba ne zaraba to shi kuma sara sara yasiru sayara yasiru kamar yadda zaka ce zaraba yasiru yana wannan babu ne sannan ba'a yabi'u baya'a yabi'u ne baya'a yabi'u kamar yadda zaka ce zaraba yabi'u mun karanta da ilalinsu da tafsirinsu dalla-dalla a cikin sarfin wadu ba shi yasa ba ma son mu faɗaɗa wannan bayani ɗin sannan jara ya juru da sa'a ya su'u a sa'a saga ya sigu su kuma ajwa fi ne wawi aka ce wa fi da ajwa fi tsakiyarsa harfin illa ne aka ce wawi wannan harfin illa ya kasance wau misali idan ka ce jara asalinsa jawara kamar yadda aka ce nasara idan ka ce ya juru asalinsa ya juhuru ya juhuru kamar yadda aka ce yansuru inda za ka ce yansuru idan ka ce jara asalinsa jawara idan ka ce ya duru asalinsa ya juwudu kamar da za ka ce nasara yansu in ka ce sawaga asalinsa sawaga sawaga idan ka ce ya sugu asalinsa ya sugu ya sugu duk bayani dalla dalla mun yi a cikin sarfurwa bai shi kuma yana wannan babin nasara kenan in ka ce madda madda asalinsa madada madada sai aka yi idghamul kabir aka ce madda aka hada su in ka ce ya mutu asalin sa yamdudu yamdudu kamar yadda zaka ce yansuru nan kuma aka yi masa idghamul kabir shi ma yamdudu dal guda biyu masu masu wasali sai aka hada su waje guda in ka ce shaqqa asalin sa shaqaqa shaqaqa sai aka hada su aka yi idghamul kabir aka ce ya shukku asalin sa yashququ yashququ dan ma aka yi idgham kabir aka hada su ana abin da yake nufi fi'ili mudha'ati shine fi'ilin da ainun dinsa da lamun dinsa suke jinsi da to idan muta'addi ne yana da maf'ul bihi yana zuwa daga babi na nasara ne kaman wannan zaka ce madda yadahu sai ka bashi maf'ul madda yadahu kaga yana da maf'ulun bihi duk ilin da yake da maf'ulun bihi shine muta'addi tunda muta'addi ne yana da maf'ulun bihi to shine zaka ce madda ya muddu zaka ce shakka ya shukku bare yi ka ce madda ya yiddu ba ko shakka ya shukku ba wannan kafa sai dai wasu da yake da yiddu kamar irin su habba ya hibbuhu a wani lugansa habba ya hibbuhu a wani lugansa kenan amma idan ya zamanto lazimi fi'il mudha'afi ya kasance ba shi da maf'ulun bihi ya zamo lazimi to shine zaka ci affa ya ifu zaka ci ya ifu ba zaka ci ifu ba idan ka ce khaffa in ka ce ka ce khaffa ya khifu zaka ci saboda lazimi ba shi da maf'ulun bihi ana abin da yake da muhimmanci a gane anan misali wannan filin da ya kawo affa ya ifu affa ya ifun nan shine na kame kai lazimi ne za ka ci affar rajulu ya ifu misali wane ya kame kansa baya roƙo yau baya yawan roƙo shine affa ya ifu to amma akwai affa ya ufu wani babin sadaka affa ya ufu to shi wannan muta'addi ne shi wannan yana zuwa na tsantsanin abu ne tsantsanin abu to shi wannan affa ya ufu shi yasa na gaya muku mun na yi wannan bayani sosai a cikin asfarfur wabi sanin wannan babin yana da alaka da ma'anan wannan kalima din ma'anan wannan kalima gabanin ka fassara kalima a fi'ili ka san babinsa misali a rubuce affa ya ufu ba wasali nan kuma affa ya ufu ba wasali duk ba yi ne za ka kawo ma wani zai rubuta ma sun kawo ma a rubuce ya ce me ma'ana wannan kuma ba wata riga komai nan afwa ya yi ku me ma'ana ba zai yi ka bayi wannan ma'anan ba sai ya yi ma wata riga sai ka ce ka wasance tukunan fassara maka eh amma ba fa wata ba zai yi ya fassara maka shi ba saboda babin yana bambanta babin yana bambanta affa ya ifu kake nufi in wannan ne na kame kai ne ko afa ya ufu kake nufi shi kuma wannan na tsantsanin abu ta ga abu kai tsantsanin sa kaga wasalin shi ne zai bada wannan ma'ana da to shine idan fi'ili mudawati ya zamanto ya zamanto yana da yana da maf'ulun bihi to zaka ce min babi nasara ne min babi nasara idan kuma ba shi da maf'ulun bihi lazimi ne yana zuwa min babi daraba ne shine abin da yake nufi anan sai wa'ada ya'idu wajada yajidu wasafa yasifu shine fi'ili mu misal haka fi'ili mu misal shine wanda farkon sa harfi illa ne akwai al-misalul wawi akwai al-misalul yayi dan anan yana magana al-misalul wawi to duk filin da ka gani misal misalul wawi al-misalul wawi to yana zuwa a wannan babi shine babi daraba ya daribu babi na daraba ya daribu amma a a sarful wabi kowanne fi'ili daga cikin af'alul mukalla mun kawo babin da yake zuwa misali anan da yace wa'ada ya idu wajada ya jidu wasafa ya sifu fi'ili misali ne wanda yake zuwa min babi daraba ya daribu to shi misali din ba wai kawai yana zuwa a babi na daraba ya daribu bane yana zuwa a wasu babi daban anan ya takaita maka ma'ana duk wani fi'ili mu'tallin to yana da abwab yana da abuwa in mun samu lokaci zan muku printin din wata gajeriyar kasida da na rubuta saboda muhimmanci da dadewa ya kai shekara goma na nazama af'alul abwab na af'alul mutalla abwab na af'alul mutalla yanzu misali aka ce na wannan fili na kisi na na kisi wato kaman maza jambi wannan yayi kenan abadi nawa yake zuwa idan aka ce wannan na fi wuri kamar da na ya dunu abadi nawa yake zuwa to shine kowanne fi'ili mu'talli mu'talli to sai na nazzama badin da yake zuwa kasuda ce mutubu'a tana na a cikin kwamfuta amma ban taba kudin su ta ba wannan karatu ne na ilimin sarfu wanda kuma mun yi bayanin sa cikakke a cikin asarfu wabi ba za mu tsawaita bayani a kai ba alƙa'ida almazi almazi almazi almaftuhu sani shi fil almazi wanda harafinsa na biyu yana da fataha in kana naqisan ya'iyan in naqisi ne ya'i me ya au ajwafa أو أجوف يائية كو أجوفيني يائي فهو من باب ضربا هنا باب ضربا كما نحن بينا وإن كان ناقصا واويا أو أجوف واويا إن ناقصيني واوي كو أجوفني واوي فهو من باب نصر هنا باب نصر وإن كان مضاعفا إن مضاعفيني فإن كان متعديا إن مضاعف إن متعديني لمفعول بهني فهو من باب نصر كثيرا yana zuwa a babi na nasara da yawa ma'ana wanda shi ne kiyasinsa idan ka ga bai zo a babin nasara ba shaz ne wanda ba a fiyasta kawai ɗaiɗaikun filai ne a duk shinare a manya-manyan littattafai za ka zo ka gansu ya fita daga kiyasi kenan wa in kana laziman in kuma lazimi ne ma'ana ba shi da mafulun bihi وهو من باب ضرب غالبا غالب yana zuwa babi na daraba shi ma idan ka ganshi ya zo a babi ba na daraba ba wannan ba a fiyasta shi wasu su idai ne ba su wuce a kirga su ba ba su wuce a haddace su ba wato ba a siyasi da su ba su da yawa wa in kana misalar wawiyan idan kuma misali ya kasance wawi ne fa huwa min babi daraba ghaliban yawanci yana zuwa babi daraba ne wannan galiban din da ya kawo ya akwai jikka da tahqiqi a ciki shi yasa albaya a misalai muka yi muku bayanin cewa ba a waɗannan babin da ya faɗa ne kadai ba ya takaita abin ne ya faɗi galibi mu'uzamin babin da waɗannan fi'ilai suke zuwa ne al-ibdal wal ilal ibdali da ilali anan karatun wannan sai mun zo karatun a nahau a sarfin wazi a jikin salis na shi saboda ilimin sarfu gaba ɗaya yana karkashin al'ibdal da al'ilal bambancin al'ibdal da al'ilal idan aka ce al'ibdal ana duba harafin da aka canja shi din baya daga cikin kurufin illa shi ne ibdal kenan idan kuma harafin da aka canja shi da wani harafi yana daga cikin huruful illa shine ilal to shi ilal din yana kasuwa kashi kashi akwai al-ilal bil naqli naqli akwai al-ilal bil qalbi aka ce naqli ka dau wasalin wani wani harafi ka kaiwa wani harafi shine naqli ko kuma ka ɗauki wani harafi daga asalin gun da aka san shi ka kai shi wani gun daban sannan aka ce abin nan aka ce kalbu ka canza wani harafi daga wani harafi wannan harafin amma ya kasance harafin illa ne kaman ya ne ka canza shi ya zama alif ko wau ka canza shi ya zama to alif wannan shi ake ce mishi kalbi sannan kuma akwai ilali akwai ilali wanda yake haduwa kalbu da nakal din gaba ɗaya su haɗu to shi ilal din kashi kashi ne nau'i nau'i ne duk suna da alaƙa da harfin illa ko hurufin illa in kuma aka ce ibdal to yana komawa harafin da aka canja shi din ba harfin illa ba ba harfin illa ba ne amma wani lokaci saboda alaƙa munasaba tsakanin su ana itlaqin ibdal din a ce mishi ilal amma ilal ba a ce mishi ibdal wannan sirrin ne ma yasa in ka duba huruful ibdal an shigo da huruful illa a ciki huruful illa a ciki an shigar da su cikin huruful ibdal sai sai ibnu madi alfiya sai yake cewa hada'atu mudiya huruful ibdal ya hada su cikin wannan kan kalma hada'atu mudiya kaga cikin mudiya din nan akwai waw akwai ya akwai alif wadannan huruful illa akwai huruful illa daga cikin huruful ibdal saboda menene saboda wani lokaci ana itlaqin ibdal din a kira shi ilal amma ilal ba a kira shi ibdal wannan bayani ne ga batun mu shiga cikin karatun shi yasa ba kwa ga anan da yace al ibdal wal ilal na farko yace qal a yace na farko sai yace qalbul alifi wal qalbu qalbul alifi wal ya'i wawan alif ne alif da ya'un a juya su su zamanto wawo abu ya zamanto alif ne amma ilali ya shigo ciki a juya shi ya zamanto alif ya zamanto wawo kun ga alif yana daga cikin huruful illa sannan wawo din yana daga cikin huruful illa suka canji juna to zaka ce mishi ilali kalbu din shine wannan juyawan juyawan shine ake cewa kalbu misalan wannan shine ka duba shahada sa'ifun al-harama as-sa'ihun masu yawon shakatawa ko yawon ganin wayewa shine ake cewa as-sa'if as-sa'ihun sun ga gidan tarihi aka ce al-haram shine gidan tarihi inda ake tara kayan kayayyakin tarihi sun gani sai ana aka ce shuhidar haram an ga gidan tarihi alifin da ka gani a shahada shi ne aka juya shi ya zamanto wawun a shi jiya me yasa saboda damma ne ya zo gabaninsa damma kuma baya tafiya tare da fataha baya tare da baya tafiya tare da alif shi ne aka juya alif ya zamanto wawun aka ce shuhida nan ma aka ce hakama al-qadi al-muttaham alqali ya hukunta wanda ake tuhuma sai aka ce hukimal muttaham an hukunta wanda ake tuhuma alif din da ka gani a hakama shine aka juya shi ya zama tuwawun anan yace aka ce hukima samaha al-halim al-muzniba mai hakuri ya yafe wa mai laifi sumiha al-muznibu an yafe wa mai laifi aka gina filin zuwa majhuli alif din samaha shine anan aka juya shi ya zama tuwawun misali na biyu ayna as-samaru ‘ya'yan itace ya nuna, fassamaru muni'un, ɗan itace nunanne ne, ne nuna ne. Wannan alifin da ka gani, aina a wannan alifin shi ne aka juya shi ya zaman tuwawun aka ce muni'un, muni'un, alifin aka juya shi. Aisara tajiru, ɗan kasuwa ya yi kuɗi. fatajiru musirun alif din aisara ko hamzan aisara shi aka mayar da shi wawu ana aka ce musirun ya juye ya zama wawu aikanat ko aikantu bil khairi aikantu nayi yaqinin al khairi fa ana muqinun bihi ni ne yaqini da shi ne muqin wawu din muqin shine hamza ko alif din aikan aikan din nan da aka kawo aka tuya shi wannan shi ne ake cewa qalbul alifi wal ya'i wawu aiwa shahada da hatama da samaha alifin aka mayar da su wawu sannan aina'a da aisara da aikana alifin sai aka mayar alifin aka mayar da su wato aka mayar da su wawun anan wannan zai kara tunatar da kai abinda muka rajjaha cewa hamza da alifin abu guda ne kamar da muka karanta a cikin nazi mutum da abu guda ne kana ga anan alif shahada hakama samaha alif ne amma aina'a aisara aikana hamza ne sai aka ɗauki hukunci guda ɗaya aka mayar da su bau wannan ya nuna dukkan su abu guda ɗaya kenan kamar yadda yara wannan shine ra'ayin shi da wani kamar yadda muka karanta a nazimat billah al-qawaid al-qawaid ka'idodi yace al-ibdalu ja'alu harfin makana akhar yace ibdal shine ka sa wani harafi a gun wani harafi wani harafi ne ka cire shi ka sa wani harafi daban a wajen shine ibdal wa wa idza kana al-harf al-mutaghayyir harfa illa in wani harafin da aka canja shi din ya zama to harfu illa ne musamma ilalan aidan kun ji kuma idan wannan harafin da aka canja shi ya zama to harfu illa ne har yanzu ana kiran shi ilal kaga me za ka fahimta a nan kenan ana kiran ibdali ibdali amma ba a kiran ibdali ibdali wanda shi ne abin da yake takaitacce misali ibdali idan na ce maka istabara istabara sabara wanda muka sani na haƙuri sabara sai na gina shi bisa wazanin ifta'ala ne zai zama zai zamanto istabara ba istabara ta din nan sai na canja shi na mai da shi ta na ce istabara to wanda ibdali ne saboda ta da ba duk cikin su ba harfi ibdali amma misalin da muka karanta irin su hakama hukimu wannan za ka ce ilali ne yasa saboda harfi illa ne a tsakanin su ne wannan wannan canje-canjen ya zo ya kasance. Iza waqa'atil alifu ba'da dhammin idan alif ta auku bayan damma tuqulabu wawan za a juya wannan alifin ta zaman to wawan saboda menene saboda a damma ba ta tafiya da ko ba ta tafiya da alif sai dai ta tafi da wawan saboda harfu shi yasa ake cewa wawun din wato ake cewa a ake cewa wawun din ummu zamma ummu zamma ummu zamma a cewa ya'un ummul ya a cewa ya'un ummul kasr a cewa alif ummul wa saboda ba ta harabuwa ba ta to tunda zamman nan mahaifiyar zamma shine wawun to wannan fatan din da ka mayar da shi gamma dole alif din ka juya shi ka nema masa mahaifiya ka juya alif din da zaman tuwawo shine ummul ummul damma kenan idza waqa'at al-yawu ya'u sakinatan ba'da dammin idan wawun ta idan ya'un ta kasance idza waqa'at al-yawu idan ya'un ta kasance sakinatan tana da sukuni ba'da damm ba'da dammin bayan damma tukulabu wawon nan ma sai a canja wannan yawon din ta zaman to wawon kamar ayyukana ayyukana din nan ta ce muke muke ya ne ka samu ne sukun sai zo bayan damma to wannan yadin sai ka mayar da shi wawon yadin aikana sai ya zo maka a wani misali a bayan damma mukin ko musir yaɗin aisara shi kenan sai ka mayar da wannan yaɗin ya zamanto damma saboda menene saboda ya zo da sukuni bayan damma wannan shine qalbul alifi qalbul qalbul alifi wal ya'i wawan sai na biyu yake qalbul wawu ya'an juya wawu ya ta zamanto ya wawu ne a juya ta ta zamanto ya al'amsila misalai يسود المرء بأدبه يسود المرء بأدبه shi mutum yana zama shugaba da ladabinsa da biyayyansa har zai zama shugaba fa kun sayyidan saboda haka ga zaman shugaba fa kun sayyidan ka duba yusudu fa kun sayyidan li kulli mri'in ma nawa duk mutum yana da ladan abin da yayi niyya ma nawa ladan abin da yayi niyya fal a'malu bin niyyat bin niyyat ayyuka duk suna tare da niyya ne yahunul amalu aiki yana yin sauki fal amalu hajjin aiki ne sauki ne an jaza an jaza hurrun ma wa'ada da wanda ba bawa ba ya zartar da abin da yayi alkawari fa an jizil mi'at ka zartar da alkawari tuzanul umuru bil aql ana auna lamurruka da hankali لأنه خير ميزان سبب سيني مكي في سين سكيني نأو أو ركا الشجر بشيا ياي ياي جنيه فزانه الإيراق جن جنين سيباي يما يدشيني أدو يكاوة تاشي يعد المرء أن يعد المرء على أخيه متين ينا ينا ينا شريا وأنت مبنتا wa an damu humal adi wanda ya fi nadama a cikin su al'adi shine wanda ya shirya wa dan uwansa mugunta din shine fi nadama yasmul watanu bi abna'ihi kasa ko gari yana daukaka da ƴaƴan garin ne ƴaƴan garin su suke daukaka shi idza idza kasura fihi mustani idan man mai daukaka ya yawaita daga cikin su wa ya'lu bi rijalihi kuma yana daukaka da mazajinsa إلى إلى قيمة الشرف العالي زوا قولوا دور درجة wanda yake madaukaki anan a misali na farko da yace ya sudu sai yace fa kun sayyidan fa kun sayyidan anan asalin sa fa kun sayyidan sayyidan wawun ne da yawun suka aka mayar da wawun din ne kun aka mai da shi ya aka gidida aka ce sai gidan abin da zai nuna maka wannan baka ga wauni ya zo bayan sinin din ya suru bayan sinin din wauni ya zo baka nan sayyid din nan bayan sinin din wauni sauyi ne wauni bayan sinin din sai aka mai da waunin ya zamanto ya sai haka hada da ya za'ida ya za'ida na fai'al din wannan ya za idan aka hada sai ya zamanto sai yi aka yi idghami in ka ce li kulli imrin ma nawa ma nawa ma nawa anan nawa din za ka ce fal amalu bin niyyat bin niyyat bin niyyat wautin da ka gani na nawa din to shine aka mayar da shi ya anan asalinsa bin niyyat bin niyyat ya dinyuyat asalinsa sai wau ya sukun din shi ne farko sai aka juya shi aka zama mai da shi ya ya zama to dinyuyat aka yi da gani saboda a nan ma ba ka gani nawa ɗin harufa biyu ne suka haɗu wau ne da ya suka haɗu shi yasa a muzari ba ta za ka yi nawa yanwi ba nawa yanwi wannan alifin za ka mai da shi ya a muzari to tunda haka ne wannan kenan ya ne asalinsa nafisi ne ya'i to saboda haka wau ne da ya suka haɗu a nan to a can ma bin niyati wau ne da ya bin niu yati bin niu yati sai aka mayar da wau ɗin ya zama ya aka juya shi yahunul amal nan ma yahunu bayan haɗin zaka ga wawun ne to aka ce fal amalu hayyin wannan ma a bayan haɗin wau ne aka juya wau ɗin ya zama tuya asalinsa hauyin fal amalu hauyin ne sai aka mai da wau ɗin aka juya shi ya zama tuya ya zama tu hayyin sai aka haɗa aka irgani ya zama tu hayyin an jaza hurrun ma wa'ada wa'ada za ka ga wawun ne ba aka ce fa an jizil mi'at harafin da ya zo maka kafin ainun menene wa'ada waule ya zo kafin ainu to anan kuma kafin ainu din sai ya zo maka fa an jizil mi'at kenan wannan waudin na wa'ada wanda ya zo maka kafin ainu din wannan waudin shine anan aka mayar da shi ya saboda kasara da ya zo gabanin haka ci almi'ad almi'ad tuzanul aw tuzanul umuru bil akhiri tuzanu zaka ga bayan kafin wannan zayyun din kafin zayyun din an kawo ma wawu tuzanu to sai aka ce bi annahu khairu mizan anan kuma kafin zayyun din sai ya'un yazo wancan wawun din da yazo maka kafin zayyun din a tuzanu din to ita ce aka juya ta anan ta zaman tu ya'un asalin mizan mizan mizan mizan da wawu sai aka juya wani ya zamanto ya saboda kasara ne ya zo gabanin sai ya zamanto mizan in ka ce auraka shajaru auraka shajaru zaka ga kafin ra'un din wau ne ya zo mai sukun aura to sai aka ce fazanahu iraq iraq sai anan kafin ra din sai aka samu ya kina sanin sa fazanahu iraq iraq da wau sai aka mayar da waukin ya zaman tuya ya azul mar'u ala aqihi in ka duba anan anan waune ya zo maka anan ya azu kaga waune waune ya zo maka bayan dal bayan dal waune ya azu ya zo sai aka ce wa andamuhum al'adi a bayan dal din anan sai ya ya zo kenan wannan yaɗin asalinsa wauɗin can ne na bayan dal na ya'adu asalinsa wa an damu humal adibu adibu da wau mai damma to shine sai aka mayar da wauɗin ya zama ya saboda kasara ya zo gabaninsa sai aka cire damman ya zamanto wa an damu humal adi kawai yasmul watanu bi abna'ihi ka lura a nan bayan mimun ɗin ya sumu waune ya zo, ya kashe idan ka surafi musami a nan kuma bayan mimun ɗin ya ya ce ta zo. Wancan wautin da ka gani a ya sumu to shi ne a nan, shi ne a nan ya zo maka bayan mimun. Wautin bayan mimun a ya sumu to shi ne a nan ya zo maka ya'un idan ka surafi musami. Wa ya'alu bi rijali a nan bayan lamun an samu waure bayan lamun an samu an samu waure bayan wawun din an bayan wawun an bayan lamun an samu wau ce wa ya azu ya azu to sai wannan wau din na bayan lamun sai aka mayar da shi ya ila qimati sharafil ali ya din da kake gani bayan lamun ita ce wau a ya azu القائدة تقلب الواو جاء أنا جوية ووت زمن تويا إذا اجتمعت هي والياء في كلمة إذا إتدوا إتديا سكادوا أشين كلمة وكانت الأولى منهما ساكنة إذا جبتن سيكسن شيء أنا دا سكون sai a juya wauɗin ta zaman toya kamar na mizan yuzan yuzan ya ne wau ne da ya suka ɗayansu da sukun ya kamar yadda wautin ya zama ya ya zama mizan iza waqa'at tasina ba'da kasri ko idan ya kasance idan wautin ta kasance tana da sukun bayan kasara kamar na al'adi bayan kasar al'adi iza waqa'at mutatarrifa ba'da kasar ko idan wautin ya zamanto idan wauɗin ya zo ya kasance a ƙarshe a ƙarshe kuma ya zo bayan kasara ne haɗuwan wau wau da ya ta riga da sukunci su ne misalai uku na farko misalai uku na farko sauyidan da niwya da kuma hauyin kenan sannan kuma wauɗin ta auku ta kasance tana da sukun bayan kasara to shine misalai uku na biyu kenan shine yu'ad yuzan yurat wofin tana da sukun bayan kasar sai aka mayar da ita ya sannan kuma ta kasance karshe bayan kasar a hili misali uku na karshe al'aji asali al'ali a waɗannan wurare ne ake mayar da wau sai ta zaman toya za mu tsaya a nan karatun yana da ɗan wahala